أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أواتي قبل كراتون دميكي تشكونا لله من البركة رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم sati da ya gabata kama mance yau muna sha bakwai ga watan rajab hijira mazala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha takwas ga watan biyu miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyu sati da ya gabata mun fara karanta babul ikhlas au islah bainan nas babi wanda yake bayanin kawo gyara tsakanin mutane mutanen da wani al'amari ya shiga tsakanin halullukan suka lalace zamantakewa ta ɓace yanzu tafarkin da mutum zai bi ya kawo gyara ya daidaita wannan tsakaninsu mun ɗauki hadisin abu huraira radiyallahu anhu sannan kuma za mu tashi in ban mance ba akan hadisin أم كلثوم هكذا يقول قال المؤلف رحمه الله وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها أنسمون عنهما أنسمون حديث لغا أم كلثوم بنت عقبة دان أبي معيط وأن دعلا تكار تبت أدريس قالت تتشي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول naji manzo Allah wanda tsira ya Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi na cewa laysal kadhabu alladhi yuslihu bayna an-nasi fayamni khayra aw yaqulu khayra ba makaryaci bane ba wanda zai kawo gyara tsakanin mutane akwai husuma da adawa da gaba tsakanin wane da wane ka zo ka je ka ce wane ai wane ya ce a gaida ka na ji iya ambatarka da alkhairi wancan ma ka je ka ce mashi ai wane na ji kai wane iya yaba ka iya cewa kaza da kaza da ɗaya daga cikin su ba wanda yi amma kai wannan ƙarya da kai ba a lissahin ta ƙarya domin babban manufarta shine kawo gyara akan abin da ya ɓaci tsakanin mutane guda biyu wannan duk da cewa a zahirin ta ƙarya ne amma shari'a ba ta ɗauke ta ƙarya ba nam ko kuma auya ƙulu khairan ko kuma ya faɗi wani alkhairi mutafakun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wafi ruwayati muslimin ziyada a cikin ruwaya ta imam muslim akwai daɗi qalat ummu kulthum tace walam asma'hu يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث tace bin jima bin taba jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yayi rangwame a cikin wani abin da mutane suke fadi illa fi thalath wanda sabanin haƙiƙa dai sai a cikin abu guda uku ta'adi alharba tana niki sai a cikin yaki babu laihi dan adawa miki kafiri in ya tambaye ku kan nawa ne adadin musulmi kamar tauriya in dubu ne ka ce ɗari ina kaga wannan ƙarya ce amma menene zamba ce saboda kai ya zamanto a zo su yaƙi musulmi kan su yi tanadin mutum dubu alhali kuma mutum ɗari uku su yi tanadin mutum ɗari uku alhali mutum dubu ne kaga nan an ba su an ba su ruwa kenan sai a yaƙi islah bainan nas kan gaba wannan hadisi da kawo gyara tsakanin mutane wanda halinsu ya lalace zumunci ya ɓace wa hadithul rajuli wa hadithul rajuli imra'ata haka nan hira da miji zai wa matar shi ko ya ga wani abu dai wanda a jikinta wanda ba haka bane ce kai ai wancan abu kaza sai ke aikin yi kaza kin yi kaza ya data ya ziga ta alhali kuma abu ba haka bane ko kuma ita ma haka nan aw hadithul hadithul mar'ati zawjaha ko ya zamanto ita ma ta zo ta dadada mai baki aiwa na kaza da kaza da aiwa na kaza da kaza nan wannan ba a daukar shi ƙarya domin duka na daga kalkashin abin da zai sanya rayuwa ta tahi da kyau a samu kwanciyar hankali da cikin zamantakewa na'am قال المؤلف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن سمونا حديثي دقى عائشة أم المؤمنين ودي أردع الله تكار تبتا أقريت تتشي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم من زال الله وند سيرا يا الله دا من شي سكار تبتا أقريش ياجي وتمريا ما سرقما بالباب أقوه جدنش صلى الله عليه وسلم عالية أصواتهما سنة تقمريو ينسو ana ta rigima ana daga murya asan galibin in rigima ta yi rigima kowa so yake aje shi wani ma baya so kana magana sai da ƙarhi sai ya taushe magana ya daga murya shi fa idza ahaduhuma yastawdi'u al-akhara wa yastarqihu wa yastarfiquhu sai ga ɗaya daga cikin su iya neman dan uwan shi ya rangwamta mashi akan bashi ya yahe mishi wani bashi wani yanki na bashi da yake bin shi kuma iya neman rangwame ya starkifu iya neman ra'afa kamar iya neman ya tausaya mishi akan wannan bashi da yake biya shi ya yahe mishi ko kuma ya rangwamta mishi har lokacin da Allah ya sa ya samu wa huwa yaqulu shi kuma wancan iya cewa wallahi la afa'alu ina yace ina rantsuwa da Allah ba zan yahe ma ba ko ba zan rangwamta ma ba wani abu daga bashi fa kharaja alaihi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah wanda tsira ya Allah da amince shi su ƙara tabbata a gare shi ya huto wajen su fa qala aina almuta'alli Allah la yaf'alu ma'ruf wane ne daga cikin ku wane ne wanda yake rantsuwa da Allah cewa ba zai kyakkyawan abu ba ba zai yahiya ba ba zai rangwame ba wannan kuma abu ne na alkhairi wanda shari'a ta yi umarni da shi wannan an doko shi ne al-al'ila na rantsuwa faƙala ana ya rasulallah wannan mutum ya ce ni ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ƙala falahu ayyu zalika ahab yattun da ya ji maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan sai ce to iya da abin da ya faɗi daga cikin wannan ko dai rangwame ko kuma a yahe mai shi dai iya da ɗaya daga ciki wanda yake so ko dai a rangwamta mishi ko kuma a yahe mishi muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi ina wannan hadisi sai karantar da mu iya da kyau duk lokacin da kaga al'amari zamantakewa tsakanin wana da wana ta lalace to kai kokarin ganin cewa ka maido inda ruwa yake gudu zamanto ka haɗa kawunansu adawar da take tsakaninsu ka gusar da ita ko kuma in wani haƙƙi ne Allah ka yi ƙoƙarin dai ganin cewa al'amari ya tafi da kyau tsakaninsu kuma Allah na karantar da mu ko da dai ba a sa ka ba in abin da ya zamanto ba asiri ba ne ba ba wani ɓoye-ɓoye suke ba abu ne wanda suke so kowa ya ji to babu laihi ba a ce ba ka shiga cikin abin da bai dame ka ba a'a nan iya daga cikin abin da shari'a ta yi umarni na'am qala muttafaqun alayhi wa hadis imam bukhari da muslim suka fitar da shi ma'ana yastawdi'uhu yani yas'aluhu an yada'a anhu ba'd daynihi iya roƙon shi iya neman shi ya rangwamta mishi ya sabke mishi wani yanki na wannan bashi da yake mishi wa yastarqifuhu yas'aluhu rifqa nan kuma iya neman ya rangwamta mai ya mai rangwame ya tausaya mashi a hal cikin halin da yake ji wal muta'alli al halifu shine mai rantsuwa nam قال المؤلف رحمه الله wa na abil abbas sahal bin sa'ad sa'idi radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga abul abbas wanda sunan shi alkunya shi ce waccan sunan shi sahal dan sa'ad sa'idi wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama balagahu anna bani auf bani amr bin auf kana bainahum sharrun yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labari ya kai mishi cewa tsakanin Banu Amr dan Auf kana bainahum sharr akwai wani sharri tsakanin su fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuslihu bainahum sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tayi wajen su domin ya kawo gyara tsakanin su fi unasin ma'ahu tare da shi da wasu sahabbai tare da shi fahu bisa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wannan mutane suka tsaye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duyafa saboda su tarbi bakuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wa hanat as-salah kuma lokacin sallah yayi fa ja'a bilal ila abi bakr radiyallahu anhu sai bilal yazo wajen abubakar ne siddiq wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi fa kala yace ya ababakr inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad hubisa yace ya kai abubakar sanin cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tsaida shi wa hanati salah kuma ga lokacin sallah yayi fa hallaka anta umman nasa zaka yi wa mutane limanci qala na'am in shi'ita abubakar radiyallahu anhu yace wa bilal in kaso fa aqama bilal salata Bilal ya yi ikama wa taqaddama Abu Bakr fa kabbara wa kabbara nas Abu Bakr ya shiga gaba radiyallahu anhu ya kabbara ta harama haka mutane suka yi kabbara ta harama wa jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yamshi fi sufuf wa zala sallallahu alaihi wasallama yazu ya tahiya a cikin safu hatta qama fi saf har sai da ya tsaya a cikin safu ana nihin safu na gaba فأخذ الناس في التصفيق sai mutane suka fara tabi tasfiq suka fara tabi suna so su tunatar da abubakar radiyallahu anhu cewa waga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu wa kana abubakar as-siddiq la yaltafitu fi salati al'ada abubakar as-siddiq radiyallahu anhu bayya waiwayawa a sallar shi falamma akthara an-nasu tasfiqa lokacin da mutane suka yawaita wannan tabi iltafata sai dan wayoyo fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai gashi ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tsaye cikin safu fa ashara ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawa abubakar ne siddiq ishara cewa ya zarce ci gaba da sallah na'am فرفع أبو بكر الصديق رضي الله عنه يده فحمد الله أبو بكر رضي الله عنه ya daga hannun shi yawa Allah maɗaukaki godiya ga shi cewa zai ja manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi izini ya tabbatar da shi wannan na daga cikin hadisan da suke nuni duk da cewa ba faɗi ba ne ba amma a aikace abubakar radiyallahu anhu shi ne khalifa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tunda babu ɗaya daga cikin sahabbai wanda ya jagoranci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan sallah in ba abubakar ne radiyallahu anhu kuma haka shi ya umarce shi farkon hajji shi ya jagoranci hajji da aka yi hajji ta musulunci ta farko na'am qala falamma faraga fa sallan nas farafa abubakar as-siddiq yadahu fashamidallah wa raja'a al-qahqara wara'ahu sai ya komo yayi da baya da baya ya komo baya domin ba zai waiwayo ba saboda in yin ba alƙibla baya babu sallah sallah ta ɓace wara'ahu sun maƙama fi saf sana abubakar radiyallahu anhu shi ma ya tsaya a cikin safu fa taqaddama rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga gaba fa salla linnas yawa mutane sallah falamma faraga lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kare sallah aqbala ala nasi sai ya fuskanto mutane faƙala sai ce musu ayyuhan nas ya ku mutane malakum hina nabakum shay'un fi salah an akhadhtum fi tasfiq me ya same ku lokacin da wani al'amari ya same ku cikin sallah ya riske ku na ba ai asabakum ya same ku cikin sallah fi salah akhadhtum fi tasfiq sai kuka fara yin tabi innama tasfiqu lin nisa ku sani cewa fa tabi na mata ne ina a musulunci duk abin da aka yi na mamaki ne na murna ne in maza ne ba tabi suke ba sai dai su kabbara tabi wannan sha'ani ne na mata sai dai kuma mun za a turawa sun rage sun mamayi addininmu abu tabi'o'i daiwa na addini turawa sun gurɓata shi za ka ga a taron musulmi da an yi abu bal ma wani lokaci taron malamai za ka ga an ɗauka rab rab rab rab rab ana taɓawa shi kuma kabbara ya kamata a yi a kan abin da aka zamanto na mamaki ne ko na jin daɗi sai a ce Allahu Akbar, ai kabbara ba tabi ba, in mata ne to wannan sai su yi tabi, saboda su ba a umarce su ba su daga murya sai zamanto tabi shi ne matsayin wannan murya da za su daga. Kala ya Ababakar, manzala sallallahu alaihi wasallama ya kiraye Abubakar ya ce, kai ya Abubakar, ma mana'aka an tusalli bin nas hina ashartu ilaik. Me ya hana ka? Na'am. Nam, man nabahu shay'un fi salatihi falyaqul. Dukkan wanda wani abu ya same shi cikin sallar shi yace subhanallah, kinan sai tasbih. Subhanallah, wannan sai tunatar da mutum akan cewa akwai wani abu da ya samu. Fa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqul. Domin babu daya wanda zai ji lokacin da za a ce subhanallahi illa altafata face sai ya waiwayo ko kuma ya dan dakata ya ji dai abin da yake ciki ya ababakar manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ka abubakar ma mana'aka an tusalli bin nas hina ashartu ilaik me ya hana ka kawa mutane sallah lokacin da nayi ma nuni cewa ka zarce da sallah wa qala abubakar abubakar ne radiyallahu anhu yake cewa ma kana yambagi libna abi quhafa an yi salliya bin nasu bai ne dai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai dace ba da ɗan gidan abi kuhafa wannan alkunyal wannan baban abubakar ne radiyallahu anhu ne da sunan shi shi abubakar radiyallahu anhu abdullah dan usman to usman shi ki da kunya ana ce mai abi kuhafa baban abi kuhafa ya ce bai dace ba da ɗan gidan abi kuhafa yawa mutane sallah gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan kaga darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga duk da cewa ya umarce shi amma ya ga a'a wannan matsayi ba nashi bane ba tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya dawo baya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi akan haka nan bai zarge shi ba bayan tambayar da ya mishi muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi ma'ana hubisa amsakuhu li yudifuhu sun tarye shi saboda su ɗauki nauyin bakuntaka shi sallallahu alaihi wasallam ina wannan hadisi na karantar da mu ƙoƙarin ganin cewa mutum ya yi ƙoƙarin abin da yake tsakanin musulmi wanda na gaba ko na wani rashin daɗi ya samu to ya yi ƙoƙarin gusar da shi daidai iyawar shi قال المؤلف رحمه الله باب فضل باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين babi wanda yake bayanin falala fifiko na masu rauni daga cikin musulmi kuma rauni na iya kasancewa rauni na dukiya talauci ko rauni na jiki ƙarhi ko rauni na hankali ko kuma rauni na wani matsayi wanda za a ce wannan iya da kurjini ya shiga ciki الضعفاء والفقراء da talakawa walhamilin da wanda su ga sunan ga sunan dai ba a kula da su ba ba komi bane ba ana ganin su ba kowa bane ba a cikin rayuwa wannan qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al hayatid dunya Allah madaukaki yake cewa wasbir nafsaka ya umarci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa ya tausar da ran shi, ya tausar da zuciyar shi, ya yi haƙuri, ya haƙurtar da ran shi, ma'allazi na ya du'una rabbahum tare da wa'anda suke yawan roƙon Ubangijinsu, roƙo nan ko ya zamanto na roƙon wani matsala wata buƙatarsu ko kuma ya zama to roƙo na bauta domin duk lokacin da za ka yi ibada ita ma nau'i ne na roƙo wanda ya zama to fi makamin makal kamar misali yanzu in mutum zai sallah ka sallah ta kumshi karatu da ruku'u da addu'a kanta amma misali muka ɗauki azumi babu addu'a a cikin shi amma kuma manufar shi ne neman lada ko da gafara da dacewa da aljanna to shi ma wani nau'i ne na roƙon Allah maɗaukaki almuhim kowane irin roƙo ibada ce ko kuma roƙo ne na tambayi wata bukata ana ce mishi da'awa idan ya du'una rabbahum wanda suke roƙo ubangijinsu bil ghadati a farkon yini wal ashiyi da ƙarshen yini yuriduna wajha ba abinda suke so sai fuska Allah madaukaki wala ta'du aynaka anhum to kadda idanuwanka su tsallaka su bar su kadda kai ka hangen wasu kula dai da wa'annan wanda suke tare da kai wanda suka zamanto wa'annan talakawa wanda suka sadautar da rayuwarsu suka yi kabauta tare da kai na'am na'am wannan mala ya kawo wannan babi ne saboda alallashi wanda Allah madaukaki ya kaddara musu wani rauni rauni na jiki ne kamar yadda muka yi bayani ko kuma rauni na hankali ko kuma rauni na dukiya ko rauni na matsayi da abin da ya kama da haka wanda galiban mutane suna dogaro ne wanda mutane mimma yu'tamadu nasu da'afan wanda abin da mutane suke lissafa shi rauni to idan Allah madaukaki ya jarraba mutum da shi sai zamanto Allah na lallashin irin wannan mutane su yi haƙuri da halin da Allah maɗaukaki ya sanya su ciki ba dabaru wani ba ba irin kasawa wani ba ne ba nam hadisi na farko cikin wannan babi shi ne hadisin haritha bin wahab bin radiyallahu anhu an samu wani hadisi daga haritha dan wahab wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi kala ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kulu naji manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata a gare shi ya cewa ala ukhbirukum bi ahli aljanna yanzu ba zan ba ku labari ba da ƴan aljanna su wane ne ƴan aljanna kullu da'ifin mutada'af dukkan mutumin da yake da rauni wanda kuma bayya ɗaukar kanshi bayya amfani da matsayin shi ko kuma da wani kwarjinin shi ko da mulkin shi wannan ana lissafa shi a cikin ya aljanna law aqsama ala allahi la abarra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da dai zai yi rantsuwa akan Allah sai yayi wani abu ko da ba a lokacin shi bane ba to da Allah ya kubutar da rantsuwar shi da sai ya bashi sababin da zai zama to ba zai kafara ba sai Allah ya saurara mashi ana ganin shi ba kowa ba to amma kuma Allah maɗaukaki ya san matsayin shi saboda mutum ne mai bauta mutum ne wanda yake girmamar da Allah maɗaukaki na'am ala ukhbirukum ala ukhbirukum bi ahli nar sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ashe yanzu ba zan ba ku labari ba game da ƴan wuta tabbata za su ce bala ya rasulullah gaba akwai amsa wanda ba aka shahita za ce haka nan ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu utullun jawazin duk mutumin da ya zamanto mustakbir mai girman kai wanda ya zamanto mai tsauri ne jawaz wanda ya zamanto mai takama da jiji da kai wannan sai zamanto na daga cikin ɗaya daga cikin fassara da malamai suka yi kan jawaz wanda ya zamanto mai kiba kuma ya yi katahiya iya takama ko kuma wanda ya zamanto jama'un mamnu wanda yake tattara dukiya kuma yake hana sai dai kullun shi dai tattara amma baya iya bada ta na'am jawazul mustakbir wanda yake da girman kai wannan sifa ce daga cikin sufofin yan wuta mumini bai dace ba a same shi da jiji da kai da girman kai muttafaqun alaihi wannan hadisi babu bukhari da muslim suka fitar da shi qala al-utul al-ghalizul jafi mutumin da yake da tsaurin zuciya jafi wanda a babu tabshi babu sassabci tare da shi wal jawaz bi fatah al jim wa tashdid al waw wa bi ta al mu'jama kana wa jim fataha kuma waw a mai shadda sannan kuma za'un wadda take da da ba ta'un ba ba jawwatun ba a'a jawwazun mai da wa huwa aljumu'u almamnu shine mutumin da yake mamnu'u mutumin da yake tattarawa amma kuma mai hanawa tattara dukiya kuma baya iya bada ta wa qila ad-dakhim al-mukhtal fi mashiyatihi Usman mai suka ce ana nihin mutumin da ke da kiba kuma yake da takama a cikin tahiya ka san so tari wanda Allah madaukake ya bashi jiki sosai zaka ga iya tahiya ta takama wa qila al-qasir al-batil wasu malamai suka ce a mutumin da ya zama to gajere da kuma ga tambi wallahu a'lam kina wannan hadisi na karantar da mu kamar yadda bayani ya gabata cewa Allah madaukaki na lallashin wanda suka zamanto suna da rauni su ne aglaban su su ne yan aljanna shi yasa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi yawancin yan aljanna talakawa ne wanda ba su da komai fakire dan mene saboda Allah madaukaki bai ba su halin dukiya da za a musu tambaya ba doguwar tambaya mutumin da bai mallaki ba shi ɗari ina ga wanda ya mallaki miliyar kaza kuma kowanne sai an tambaye shi akan dala ina ya samo ta ina ya ce da ita akwa kubuta daga irin wannan abu na da wahala ina ga sai mu tsaya nan mu tashi hadisin abil abbas sahal bin sa'id sa'idi abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik alaikum salam ratibi a ba da matsayin ba ɗaya ba ne ba matsayin manzala sallallahu alaihi sallama da imami ratibi ba ɗaya ba ne ba ko shi ko shi ma manzala sallallahu alaihi sallama ya tabbatar da ingancin sallah abubakar sai dai abubakar radiyallahu anhu ya ce ga da dalili da yawa نعم